بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar bakwai ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 22 ga watan august shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 27 daga cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shehul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara Sheikhul Islam ibn Taymiyyah yana tattauna mana mas'ala ce dangane da aqidar musulunci wadda ke da ainihin wato alaka da alwala'u wal bara ma'ana yadda ya kamata musulmi a aqidance da manhaji na rayuwa ya mu'amalanci tafarki da kuma karantarwa da al'adun maguzawa da kuma al'adun kafirai ibn taymiya bai gushe ba yana kwararo mana nassoshin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da fassarori na magabata dangane da nuna haramci da kyamar kwaikwayon kafirai mun ji hadisai da dama waɗanda ya ainihin kawo a karatun da ya gabata to akwai mas'ala da ya magana dangane da hadisin nan da ya ainihin kawo akan labarin rashin lafiyar da annabi sallallahu alaihi sallama ya yi a inda ya salla a zaune sahabban da ke bayan shi suka fara yin salla a tsaye ya musu ishara akan cewa su zauna daga karke bayan ita da wannan salla ya yi sahabbai tambihi akan cewa sun kusa su fada aiki irin na maguzawa ibn taymiya yayi hujja da wannan hadisi a cikin hujjojin da ke nuna haramcin kwaikwayo da al'adun maguzawa bayan bayanan da ya akan cewa duk da yake hadisan akwai maganganu akan ko ana aiki da shi ko kuma mansuhi ne amma dai wannan illar dai bata kau ba ko da an yi naskhun shi to illar da aka kawo tana nan innama an cire hukuncin ne zuwa wani abu daban saboda an samu wata illa kuma da tafi wannan karfi wanda kuma wannan ka'ida ce sananniya usul fiqh kamar yadda ya mana bayani da a lokacin muka ce za mu bi wannan hadisi da ɗan sharhin da malamai suka mushi don mu ƙara jin wasu fawa'id shine gashi nan photocopy a hannun yan uwa daga littafin tuhfatul ahwazi sharhun sunan tirmidhi na ainihin wato al'allama ubaidur abdurrahman abdurrahim al-mubarak furi mutumin ƙasar india tuhfa ba rauda ba wancan ɗayan na abubakar ibn al-arabi ba ba ainihin wato arida ba daga tuhfa wannan mujalladin da ke haruna shine mujalladi na biyu na bugun darul hadis a kahira daga shafi na ɗari da sittin da bakwai inda ya ce babu ma ja'a idza sallal imamu ƙa'idan fasallu ƙu'uda babin da ke bayani akan cewa idan liman ya yi sallah to kowa ya yi sallah a zaune idan liman ya yi sallah a zaune to kowa ma ya yi sallah a zaune gashi al'imamu a tirmidhi ya ce haddasana qutaybatu qala haddasana laifu an ibn shihabin an anas bin malikin annahu qala kharra rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama an farasin fajuhisha fasalla bina qa'idan ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya ainihin hau wani doki sai dokin ya masa tutsu sai zo yana mana sallah a zaune saboda rauni da ya ji ya kuje a kafarsa fasallaina ma'ahu qu'udan sai mu ma muka yi sallah ainihin a zaune ma'ana bayan da yace mu zauna din kenan thumma sarafa fa qala da ya idar sai yace innama innamal imamu aw innama ju'ila al imamu li yutamma bi an sanya liman ne dan ai kwaikwayo da shi fa idza kabbara fakabbiru idan liman ya kabbara kowa ya kabbara wa idza raka'a farka'u idan liman ya ruku'u kuma ku ruku'u wa idza rafa'a farfa'u idan liman ya dago da ruku'u ku dago wa idza qala sami'a Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd idan ya ce sami Allahu liman hamidahu ko kuma ku ce rabbana walakal hamd to wannan ita ce gabar da malikiya suka rike kam dan raba aiki tsakanin liman da ainihin mamu game da addu'ar da ake yi bayan dagowa daga ruku'u kamar da muka faɗi a katin da ya gabata tare da cewa kuma a mazhabin malikiyan har ila yau suna cewa hadisin mansukhi ne amma kuma suna aiki da wannan gaba wajen cewa liman ya faɗi sami Allahu liman hamida shi kuma mamu ya faɗi rabbana lakal hamdu amma ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa liman da mamu duka suna faɗan duka biyu sami Allahu liman hamidahu da rabbana walakal hamdu karanta littafin al-aslu na sifatu sala na malam albani Allah ya gafarta mishi wa idza sajada fasjudu idan liman yayin sujuda kuma ku yi wa idza salla qa'idan fasallu qu'udan ajma'una idan liman yayin salla a zaune to ku yi salla a zaune gaba ɗayan ku to wannan ita ce asalin gabar da ainihin wato malaman suka tattauna game da hukuncinta shi kuma ibnu timiya yayi hujja ne da hadisin akan cewa haramcin kwaikwayo da maguzawa ko da a cikin ibada ne wadda ya tabbata halastin yin hakan aslan amma kuma annabi ya nuna cewa a'a kar ayi in dai liman yana zaune kar a zauna tare da cewa su maguzawan ba a cikin ibada ne suke haka ba suna yin haka ne a majalis ɗinsu na shugabanninsu sarki na zaune ko wani babba duk sauran mutane kuma tsaye akan shi gashi tarmidhi yake cewa wa fil babi an aisha wa abi huraira wa jabir wa ibn umara wa muawiya duka wannan sahabbai suna da hadisai da suka zo akan wannan mas'ala qala abu isa wa hadisu anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kharra an farasin fajuhisha hadisun hasanun sahihun wannan hadisi ya inganta muslim ya fitar da shi kamar yadda aka ji a baya وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الحديث منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم yace wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun tafi akan aiki da wannan hadisi cikin su akwai Jabiru dan Abdullah akwai Usaidu dan Hudayr akwai sahabi Abu Huraira da kuma wasu su wa bi hadha al hadisi yaqulu Ahmadu wa Ishaqu kuma wannan hadisin da shine Imam Ahmad ibn Hanbal da Isaku dan Rawiya suke bada fatawa wa qala ba'du ahli al-ilmi idza salla al-imam jalisan wasu malamai kuma sai suka ce kaga nan sai sai yayi kinaya bai ma faɗi suwaye ba a zahiri kaman shi ma fi goyen bayan wancan mazhabin da aka yi ifsahi bayan ya kulla mishi babi kuma ya ifsahi da suwaye masu goyen bayan mazhabin nan kuma da yazo ɗaya mazhabin sai ya ce wasu kuma mazowa ilimi sai suka ce idza sallal imamu jalisan lam yusalli man khalfahu illa qiyama wai idan liman ya salla a zaune na bayan shi ba za su salla ba sai a tsaye fa in sallu qu'udan lam tujizhum lam tujzihim idan suka yi salla ko a zaune sallar ba ta yi ba wa huwa qawlu sufyana as-sauriyyi wa malik ibn anas wa ibn al-mubaraki wa shafi'i yace waɗannan malaman suke da wannan magana amma zance ne kawai a wurin shi kamar yadda ya faɗa to gashi nan sai ta kawo bayanai dangane da waɗannan isharar da Tirmidhi ya fara yi cewa wane da wane da wane da wane suna da hadisi a wannan babi sai mu je can gaba inda yake cewa qauluhu wa qad dhahaba ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadha alhadith an ga wajen wa qad dhahaba بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الحديث إلى آخر الكلام قد استدل بأحاديث الباب القائلون إن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قائدا ما سمذهب شيوا للشي مامو yana biye wa liman a wurin sallah a zaune sun yi hujja da wannan hadisin wa in lam yakun al ma'mumi ma'duran suka ce koda shi mamu lafiyar shi lau matukar liman ya samu matsalar yin sallah a zaune to wajibi ne shi ma wannan mamu ya wannan zama suka yi aiki da zahiran hadisin wa man qala ibnu hazm wa man qala bi hadha ibnu hazm ibnu hazm daga cikin malaman da suka kai matuka wajen goyen bayan wannan fatawa bari ku ji maganar shi da ba yace wa bi hadha na'khudhu mu da wannan muke bada fatawa illa fi man yusalli ila jambil imami yudhakkiru nasa in banda mutumin da ke sallah a jikin liman yana daga murya yana yin ladanci wato irin da annabi suka yi shi da sayyidina Abubakar manzo Allah yana zaune bai da lafiya yana sallah sai na baka yana tsaye a gefen shi yanzu shi ba gama garin mamu bane mamu ne na musamman yana da wani aiki to tunda zai tsaya ana so a ji muryar shi in ya miƙe murya za ta ƙara ƙara sai ibn azmin ya ce to sai dai irin wannan wa yu'allimuhum takbir al-imam yana sanar da su cewa liman yayi kabbara fa innahu shi irin wannan yutakhayyaru yana da zabi an bashi zabi baina an yusalli qa'idan ko dai ya zaune wa baina an yusalli qa'iman ko kuma ya tsayi qala ibn hazm ibn hazm yace wa bi misli qawlina yaqulu jumhur salaf fatawar mu ita ce fatawar gabaki ɗaya ɗaukacin malaman da sun marawahu sannan ibn hazm ya ruwaito wannan fatawa da isnadin ta an jabirin wa abi huraira wa usaid ibn hudair daga wannan sabon da aka ambata qala sannan sai yace wala mukhalifa lahum yu'rafu fi sahaba yace sam babu wani sahabi da aka san ya saba wannan fatawa warawahu an ata ya sake rito wannan magana daga tabi'i ata warawahu an abdurrazzaq annahu qala abdurrazzaq yace abdurrazzaq yace ma ra'aytu an-nasa nam أبا يتي ما رأيت الناس إلا على أن الإمام إذا صلى قائدا صلى من خلفه قعودا cewa Abdulrazak Amin ko Abdulrazak ya ce ni ban ga malaman mu suna cewa da fatawa ba sai dai da suke ba da fatawa cewa idan liman ya salla a zaune kowa ya salla a zaune a bayan wannan limami qala ibnu azm ya ce wa hiya sunnatu an ghairi wahid wannan ita ce sunna daga mutum fiye da guda wa qad haqahu ibnu hibban aidan an as-sahabati thalathati al-madhkurina ibn hibban shi ma ya hakaito wannan magana daga daga sahabban can guda uku da aka ambata wa an qais ibn fahad aidan min as-sahaba sannan ya sake hakaitowa daga wani sahabi mai suna qais dan sa dan fahad wa an abi sha'fa wa jabir ibn zaid min at-tabi'ina sannan ibn hibban ya ƙara kawowa daga abu sha'fa da kuma jabir dan zaid a cikin tabi'ai wa hakahu aidan an malik ibn anas ya ƙara hakaitowa daga malik dan anas akasin abin da shi kuma tirmidhi ya ba da labari kenan wa abi ayyuba daga kuma abu ayyuba wane kenan sulaiman ibn dawud al-hashimi malam sulaiman dan dawud al-hashimi wa abi khaifama da imam abu khaifama wa ibn abi shayba wa muhammad ibn isma'ila da malam ibn abi shayba da malam bukhari wa man tabi'ahum da waɗanda suka biyo bayan su min ashabul hadisi daga cikin malaman hadisi muslim muhammad ibn nasr wa muhammad ibn ishaq ibn khuzaima waɗannan malaman gaba ɗaya su sun maƙala ba da zalika sannan da ibn hibban ya gama kawo waɗannan maganganu sai ya ce wa huwa indi amin da ibn hazm ya gama kawo maganganu waɗannan malamai ya kawo ya kawo sai ya ce wa huwa indi darbun min al ijma alladhi ajma'u ala ijazatihi yace wannan a wuri na wani nau'i ne na ijma'i da suka yi ijma'i akan tabbatar da shi li'anna min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arba'atin astaubihi domin mun samu mutum hudu sun ba da fatawa daga cikin sahabbai da wannan ainihin wato fatawa wal ijma'u indana ijma'u sahaba dama kuma mu ijma'i a wurin mu shine na sahabbai walam yarwaw an ahadin min as-sahabati khilafan li ha'ula'i al-arba'a ba a ruwaito wata magana daga wani sabanin abin da sahabban nan hudu suka ba da fatawa ba la bi isnadin muttasil wala munqati'in ko da isnadi tabbatacce ko da mai rauni ba fa ka anna sahabata ajma'u ala anna al-imama idza salla qa'idan kana ala al-ma'mumina an yusallu qu'udan kamar ka ce sahabbai sun yi ijma'i akan cewa matukar liman na sallah a zaune to ma mu sallah a zaune wa qad aftabihi min at-tabi'ina Jabir ibn Zaid wa Abu Sha'sa yace kuma kaga ga tabi'an nan guda biyu sun ba da fatawa da haka walam yurwa an ahadin min at-tabi'ina aslan khilafuhu ba a rawaito daga wani tabi'i wata magana da ta saba wannan ba la bi isnadin sahihin wala wahid ko da isnadi mai inganci ko da mai rauni fa ka anna tabi'ina ajma'u ala ijazatihi kamar ka ce su ma tabi'ai sun yi ijma'i akan tabbatar da shi qala sai ci gaba da cewa wa awwal man abtala fi hadhihi al-ummati salata al-ma'mum qa'idan idha salla imamuhu jalisa yace farkon wanda ya fara kawo barna game da ɓata magana cewa idan liman yana sallah a zaune ma mushi sallah a zaune wani mutum ne mai suna al-mughira ibn muqsim sahibun nakhai wani wannan malamin inji ibn hibana shi ya fara kawo wannan matsala wa akhadha anhu hammad ibn abi sulaimana hammad dan abu sulaimana ya koyi wannan karatu a gurin shi thumma akhadha an hammadin abu hanifa shi kuma abu hanifa ya koyi a gurin malamin shi hammad dan abu suleiman wa tabi'ahu alaihi sai aka bi abu hanifa akan haka man kana ba'dahu min ashabi duka sauran ɗaliban shi su zufar su muhammad ibn al-hasan su abu yusuf al-qadi duk suka bi malamin su abu hanifa akan wannan intaha kalamu ibn hibbana magana ibn hibbana ta tike anan to kaji wannan shine mazhabin masu cewa dole kai sallah a zaune a bayan limamin da ke sallah a zaune ko lafiyar kalau sai ce wa hakal khattabi fil ma'alimi wal qadi iyad an akthar al fuqaha'i khilaf zalika su kuma da al-imam al-khattabi a cikin ma'alim sunan da al-imam al-qadi iyad a cikin sharhin sahih muslim su kuma suka hakaito magana daga mafiyan malaman fiqhu sabanin wannan magana ta ibnu hibbana da ainihin ibnu hazmin وكان نووي عن جمهور السلف خلاف ما حكى ابن حزم عنه امام النووي شما a cikin sharhin muslim sai ya kawo maganganu waɗanda suke sun sabawa abinda ibn hazm yake cewa duk malamai magabata akan shi suke wa kawo ibn daqiq al-aid an akthar fuqaha al-mashhurina ibn daqiq ya kawo irin fatawar da nawawi ya kawo daga mafi yawan malaman fiqh mafi yawan malaman fiqh wanda suke shahararru wa qala al-hazimi fi kitab al-i'tibar ma lafdhuhu ga magana al-imam al-hazimi a cikin tafin al-i'tibar yace wa qala aktharu ahli al-ilm yusalluna qiyaman wa la yutabi'una al-imama fil julus mafi yawan malamai suka ce za ka yi sallah a tsaye ko da limamin ka bai da lafiya yana yi a zaune ba za ka biye mushi akan zaman ba wa qad ajaba al-mukhalifuna li ahadith al-bab bi ajwaba waɗannan masu fatawa ta biyu sun ba da amsoshi a kan wannan hadisi ba su kamar haka a saboda amsa ta farko da wannan wasu suka ce ai hadisin an share qala bishafi'i wal humaydi wa ghayruhu imam shafi'i da humaydi da wani malamin daban su ne ke da fatawa cewa an share hadisin ne وجعل الناس كما ورد من صلاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مرض موته بالناس قائدا وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم بالقعود سكتي وجه سجمد سوى أن شار وأنه كنتي شري رسول الله تيبع النبي صلى الله عليه وسلم يتكر شيء ترس وفا wanda wannan rashin lafiya kamar da kowa sani wannan rashin lafiya kuma ya sallah da mutane a zaune su kuma suna tsaye ko bai ci musu sun nike ba babu shakka akan wannan kisa ta yi ta'akkuri akan wannan ya ka suka ce wannan shine nasu وإن ترى أحمد نفس الأمر بذلك وجمع بين الحديثين بتنزيلهم على حالته شوف ما هو يتي بيد cewa an yi nasu bane ya da mutum gaba daya wuri guda ya ba da ainihin amsa a kansu ta hanya guda biyu cewa asbidahuma idan ta ba al-imam salata ar-ratib salata fa'ira limaradin yurja bur'uhu idan limamu musamman ya fara sallah a zaune yana fama da wani ciwon da ana sa ran zai warke mu ji wannan ya kuje ne ko ya targade ko ya samu wata ɗan matsala da ana fata da sa al'adar cuta da warkewa wannan ciwon mai gushewa ne ma'ana ciwon bai zama permanent ba ba kamar limamin da misali ba ya riga ya zama gurgu ya hatsari an yanke ne kamar kuma misali ko ya samu wani ciwo da kawai su da ya lalace da duk da ba har abada ba ya sa ran warkewa wannan cikin sallah a zaune ko ke da ba the woman, when I see the world, that I am getting from the spirit. sai ya zauna to zaka liman ya fara karatu ko yayi raka'a ɗaya ko biyu sai ya zauna ya kasa tashi saboda jikin yayi nauyi ko rashin lafiya ya galabace shi to ma mu sai su tabbata a tsaye hadisan ba sa karo da juna kenan wancan ya faru ne wata waqi'a mai zaman kanta wannan ma haka shine inda liman ya fara sallah a zaune rashin lafiya temporary wadda za ta iya warkewa to kowa sallah a zaune inda liman ya fara sallah a tsaye kowa sallah a tsaye
وقد استدل على دعوى التصحيح بحديث الشعبي عن جابر مرفوعا يا أينه واتو هجة بحديث بيجو تشوى دقى جابر شعبي يروتو annabi ya ce daga jabir la ya ummu ahadun ba'di jalisan kada wani ya ƙara limanci a bayana a zaune wa ujiba an zalika bi anna al haditha la yasihu min wajhin min al wujuhi kama qala al iraqi amma wannan an bashi amsa akan cewa hadisin bai inganta ba ta kowace fuska kamar yadda al-Imam Zainuddin al-Iraqi ya faɗa wa huwa aidan inda Daraqutni min riwayat Jabir al-Ju'fi an Sha'bi mursalan wa Jabir matrukun akwai riwaya ta Jabir al-Ju'fi da ainihin Daraqutni ya fitar daga Sha'bi da isnadi mursali kuma Jabir al-Ju'fi bararre ne an yi ainihin watsi da shi warawa aidan min riwayat Mujalid an Sha'bi wa Mujalid da'afahu al-jumhur wa qala ibn Daqiq al-Aid وقد عرف أن الأصل وقد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه حتى يدل عليه دليل yace an dai san cewa dole asali shine ba za a dauke shi a matsayin khususiya ba sai an samu dalili intaha ala annahu yaqdahu fi at-takhsis ma akhrajahu abu dauda an anna usayd ibn hudayr kana ya'um qawmahu فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقيل يا رسول الله إن إمامنا مريض فقال إذا صلى قائدا فصلوا قعودا yace kuma ga abin da ke ƙara raunata cewa ba khususiya bace shine manzo Allah ya je gaida wannan dattijo mara lafiya Usaid dan Hudair sai ya same shi yana mutane limanci sai aka ce ya manzo Allah limamin ba shi da lafiya ya nemi mana limanci a zaune manzo Allah ya ce in yayi sallah a zaune kuma ku zauna qala Abu Dawuda wa hadha al-hadith laysa bimuttasil abu dawud ya ce wannan hadisi ba isnadin shi bai tabbata ba wa ma akhrajahu abdur razzaq an qais ibn fadil al-ansari anna imaman lahum ishtaka ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa kana ya ummuna jalisan wa nahnu julusun qala al-iraqi isnaduhu sahih wannan hadisi yace daga ainihin qais dan fad al-ansari cewa wani limami yana musulmanci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an gosu sai zama bashi da lafiya yana sallah a zaune sai suka yi sallah a zaune wannan isnadin shi ya inganta kamar da al-Imam al-Iraqi ya faɗa kaga ya nuna cewa ba annabi ne kadai ke da wannan khususiyar ba idan liman ya buƙaci zuwa ga haka zai iya yi har yanzu dai mu lura cewa maganar Imam Ahmad tafi kowace ainihin dacewa da ka'idoji na ilimi ana shine kada a yi da'awar khususiya ko da'awar nasku sai inda dalili mabayyani idan babu sai a kokarin wajjahanta kowane hadisi zuwa ga abin da yake nunawa a zahiri والجواب الثالث من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب أنه يجمع بين الأحاديث بما تقدم عن أحمد ابن حنبل أمسى تقبل سك بايركم شيني تشوى للي أحد حديثا تهنيا إرن يد إمام أحمد يهدا وأجيب عنه بأن الأحاديث ترده لما في بعض الطرق أنه أشار إليهم بعد دخول في الصلاة وقد أجاب المتمسكون بحديث الباب عن الأحاديث المخالفة لها بأجوبة su kuma waɗanda suka saba wannan fatawa sai suka ba da amsoshi waɗanda suke daga ciki gashi suka ce minha qawl ibn khuzaima innal ahadith allati waradat bi amri al-ma'mumi an yusalli qa'idan lam yakhtalif fi sihhatiha wala fi siyaqiha yace hadisan da suka zo game da cewa lalle mamu ya zauna a bayan liman da ke zama ba a yi sabani game da ingancin su ko kuma siyakin lafazin su ba wa amma salatuhu sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi kaga ko sallar da manzon Allah ya a rashin lafiyar rasuwarsa fa ikhtulifa fiha hal kana imaman aw ma'muman anan an yi sabani shin shine liman ko shi ma mamu ne wa minha anna ba'dahum jama'a bainal qissataini bi anna al-amr bil julusi bil julusi kana lin nadabi wasu kuma suka hada cewa umarnin da aka yi cewa a zauna to wannan mustahabbi ne wa taqriruhu qiyamuhum khalfahu tabbatar da su da manzon Allah ya akan tsayawa a bayan shi kana li bayanil jawazi yana musu halascin yin ɗayan abu biyun ne wa minha wasu kuma suka ce annahu istamarra ala amali sahabati ala qu'udi annahu istamarra amalu sahabati ala al-qu'udi khalfa al-imam al-qa'id fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam sabai sun ta gaba da amfani da ka'idar mutumin da ke bin bayan liman mara lafiya ya zauna a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa ba da mautihi da bayan rasuwarsa kama taqaddama an Usaid ibn Hudayr wa Qais ibn Farid wa rawi ibn Abi Shayba bi isnadin sahihin an Jabir ibn abi shayba ya ruwaito da isnadi ingantacce daga jabiru annahu ishtaka cewa jabiru dan abdullahi ya rashin lafiya fa hadaratus salatu lokacin sallah yayi fa salla bihim jalisan yayi sallah da su a zaune wa sallu ma'ahu julusan suke sallah tare da shi a zaune wa an abi hurairata aidan annahu afta bi dhalika wa isnaduhu kama qala al-hafiz sahihun sannan al-imam abu huraira babban ainihin hafizi a cikin sahabbai yayi fatawa da cewa a zauna a bayan limamin da ke sallah a zaune da isnadi ingantacce wannan fatawa ta shi kamar yadda ibnu hajar ya faɗa wa minha marwiya an shab an sha'bana annahu naza'a fi thubuti kauni sahabatu sallu khalfahu sallallahu alaihi wasallama qiyaman ghayra abi bakr yace kuma an ruwaito cewa ibnu sha'ban yayi jayayya game da tabbatar da kasancewar sahabbai sun yi sallah a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaye in bayan sayyidina Abubakar li'anna zalika lam yurd sarihan yace dan haka bai zo karar a cikin hadisin ba qala al-hafiz ibn hajar yace wallazi da'a nafyahu qad asbatahu shafi abinda wannan malami ke kokarin ya kore to shafi ya tabbatar da shi a cikin riwayarsa wa qala yace innahu fi riwayati ibrahim an al-aswad an aisha ya zo karara cewa sahabbai a tsaye suke a cikin riwayar ibrahimu daga aswad daga aisha qala al-hafiz ibn hajar yace summa wajadtu musrihan musarrahan bihi fi musannaf abd al-razzaq an ibn jurayd akhbarani ata fa dhakara al-haditha wa labzu yace sai na ganshi kuma qarara a cikin littafin musannaf na abd al-razzaq ta riwayin ibn jurayd yace daga ata ya ambaci hadisin ga lafazin sa cewa fa sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'idan وجعل أبو بكر وراءه بينه وبين الناس wasallan nasu wara'ahu qiyaman manzo Allah ya salla a zaune ya sanya Abubakar tsakanin shi da tsakanin mutane waɗanda su ko mutanen suna bayan sayyidina Abubakar dukan su a tsaye qala ibnu hajar yace wa hadha mursal wannan isnadi ne mursali dan ata'u tabi'i ne ya atadidu bir riwayat allati allaqa shafi'i an nakhai zai ƙara ƙarfi in ka hada shi da riwaya imamu shafi'i daga nakhai din can daga ibrahim an-nakhai qala sai ibnu hajar yake cewa wa hadha alladhi yaqtadihi an-nazar wannan shine abinda nazari ke hukuntawa irin maganganun da Imam Ahmad din li'annahu mubtada'u as-salata ma'a Abi Bakr qiyaman domin sun fara sallah tare da Abubakar a tsaye ba zai yi ka fara tunanin shi Abubakar shi kadai ne a tsaye annabi a zaune su ma a zaune ba tunda su ma a tsaye suka fara sallar su tare da limamin sayyidina Abubakar manzo Allah ya zo ya karba a zaune suka tabbata yadda suke sai ce fa manidda annahum qa'adu ba'da zalika fa alaihi albayan duk wanda yake cewa wai bayan wannan sallah ta ci gaba sun zo sun zauna to sai ya kawo bayani ya kawo hujja zama kun ji wannan sune maganganun da malamai suka yi game da wannan hadisi dangane da yadda za a ainihin wato aikatar da shi magana mafi ainihin kusa da wadda tafi kama da a ce ita ce rajiha ita ce magana imamu ahmad cewa kowane hadisi da matsayin shi ba sai an soke kowane ɗaya ba idan limami yana da rashin lafiya da ake tunanin zai warke sai ya sallah a zaune to ma musu sallah a zaune idan limami ya fara sallah a tsaye cikin sallah sai ya samu matsalar da sa ya zauna to ma mu ba su bi shi a zama ba za su ci gaba da tsayuwa idan liman ya fara sallah sai aka canza liman wanda aka canza ya zauna nan ma mamu za su ci gaba da tabbata a tsaye limamin ko da ke yi mutane sallah sai zama da larurar da kwata-kwata ba zai iya tsayawa ba sai dai zama to duka ma mu ba su tsaya ne a tsaye su gaba daya kamar irin limaman da zaka gani wani ya girma ya yi shekaru ana tura shi akan wheelchair haka galibi a ƙasashen larabawa kuma shine limamin su haka ba a turo shi a kawo shi gaba kaga a zaune yake akan wannan kujera to ba za a ce tunda ya zauna shikenan kowa ya samu kujera ya zauna ba a sai kowa ya ci gaba da tsayuwa yadda yake shi kuma ya sallar shi a zaune domin shi yanzu wannan rashin lafiyar nashi ba a tunanin warkewa ya zama terminal disease ko ba a tunanin a koran da kuma zai miƙe kamar yadda matasa suke miƙewa kuma su karancin shekaru to haka hukunci yake kowanne yana nan yadda yake ba tare da ainihin wato an share kone ba sannan kamar yadda ibn tamiya ya faɗa illa dole shi ya faru game da wannan hadisi tana ita ce hani game da kwaikwayo da maguzawa wajen a ce jagora yana zaune duk sauran mutane suna ne wannan ya tabbata cikin wannan hadisi kuma ya tabbata kamar da malam bukari ya
lam yakun qad jabara an zalika in ka ce babu wani matsala game da jahiliya a cikin wannan hadisin to kamar da ya sani game da annabi وعلم أنه كان قد تقرر عند الصحابة وعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه sai tabbata kenan yanzu a wurin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun sani cewa duk wani abu da aka danganta zuwa ga jahiliya na kifa ko mutuwa ko wani abu makamancin haka to abin zargi ne abin kyara ne wa zalika yaqtadi dhannu kulli ma kana min umuri jahiliya wannan yana cewa duk wani abu wanda yake abin jahiliya ne to abin zargi ne wa huwa al-matlub ibn tamiya su dama shine manufar littafin nan wa min hadha daga cikin kuma wannan hadila ma akhrajahu fi sahihaini abinda bukhari da muslim suka fitar an al-ma'rur ibn suwaid qala رأيت أبا ذر عليه حمة وأبا غرامه مثلها na ga abu gwamin ya saka wasu kayan kawa sama da ƙasa ya yi ainihin asin da asin sai na ga kuma bawan shi shi ma ya irin wannan kayan sallah ya ci gawo fa sa'altuhu an zalika sai tambaye shi game da haka fa zakara annahu sabba rajulan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ayyarahu bi ummi sai ba ni labarin cewa ya taɓa zagin wani mutum ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aibata shi da cewa uwarsu ba balarabiya ba ce fa'afar rajulu annabi sallallahu alaihi wasallama fa ghafara zalika lahu sai ta bin wannan mutumi sai ta fi zuwa manzon Allah subhanahu wa ta'ala fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce da Abu Dharr innaka mur'un fika jahiliya kai mutum ne da yake akwai sauran magudanci a cikin ka wa fi riwayati wa fi riwaya qultu sai na ce ala fa'atu hadhihi min kibar sunni ya mun ba mu yanzu da girma ya ina da ta kula ka ce mana wani ni bararrabon magoranci qala na'am mun za mu ce kware kuwa hum ikhwanukum wa khawrukum wa khawrukum su ƴan uwanku ne kuma abokan taimakon ku ne abokan aiki ne ja'alahum Allahu ta'ala aidikum waɗannan bayan Allah ya sanya su ne kasan karkashin hannunku fa man kana akhu ta ta'idi wanda dan uwan shi ke karkashin mulkin sa fa yut'imuhu mimma ya'kulu ya ba shi irin abin da yake ci wal yalbasu mimma yalbas ya ba shi irin abin da yake sanyawa shi ma sanya wala tukallifuhum ma yaghlibuhum kar ku dinga daura musu abin da yafi karfin su fa in kallaftumuhum idan kuma kun daura musu fa'inuhum alayhi sai ku tawar su almajiri ne yake aiki a gida ba dai da gani a ce su yara sun tsara gaba ba shi ko su tara ta tsufa yadda ake musu kayan sallah shi ma mai yadda ake ba su abinci shi ma a ajiye mishi kwanan shi na abinci idan aka ba shi wani aiki a gaya mishi yawa sai a ce mutanen gidan su tashi fa fi hadha al-hadith anna kull ma kana min al-jahiliyyah wannan hadith na nuna cewa duk abin da ke cikin maguzanci fa huwa mazmumun abin zargi ne li anna qawluhu domin fadin sa da yace fika jahiliyya akwai maguzanci tare da kai zannu li tilka al-khasla zargi ne ga wannan hali فلولا أن هذا الوصف أن هذا الوصف آه يقتدي فلولا أن هذا الوصف يقتدي ظن ما ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود بعدين wannan ainihin wato abin nan din wannan zargi yana wato hukunta kyara ga abin da ke cikin magudancin ba to da ba san manufar ba ta cewa hani ga bin magudanci wa fihi anna at-ta'yira bil ansab min akhlaq al-jahiliyah ko yana nufin ashe aibata mutane da dangantakar su halin maguzawa ne a zagi mutum saboda yaren shi ko saboda irin iyawansa ko sana'ar da ya gaba ko garin da ya fito ko irin harshen da yake magana da shi ko irin wato al'adun mutanen garin su ko ɗabi'arsa a zage shi da wannan wannan maguzanci a ce mashi ka gafara min Allah kaza kawai kai garin ku ba kaza bane ku ba mutanen gari kaza bane ku ba su wani ne suka yanta ku ba ashe kai ba mai sana'a kaza bane babanka ashe ba tsohon mai sana'a kaza bane wannan ta'ayir ne jahiliya kuma ba ga mutane suna yawan shi wallahi wallahu almusta'an wa fihi anna ar-rajula a cikin wannan zaka ga cewa kuma daga cikin cikin wannan hadisi za ka samu mutum ma sabnihi wa ilmihi wa dinihi babban mutum mai falala da ilimi da addini kan yakuna fihi babu hadil khisab a iya samun shi da wani hali mugun hali na maguzawa al-musammat bi jahiliyyati wannan ya zama halin magudanci ne wa bi yahudiyya ko halin yahudanci ne wa nasraniyya ko halin kiristoci ne wa la yajibu zalika kufruhu wa la fisku wannan bai sa a ce kafiri ne ko fasiki ne dan an samu wani mutumin kirki yayi wani zagi na maguzawa ko yayi wani hali na yahudawa ko aka sanya ta ɗabi'a ta kiristoci bai nufin ya fita daga musulunci ko ya zama fasiki saboda wannan abu kwada ko bai nufin wannan abin ya zama daidai wa aidan har ila yau da gaske abin da ke ƙara fito da wannan bayani fili ma rawahu muslimun fi sahihi an nafi ibnu jubair ibn mut'im an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace abghadun nas ila Allah salasa mutanen da Allah ya fakiya musu mutum uku ne mulhidun fil haram mai yin karkata wanda yake karkata a cikin haramin makka shine wato ya karkace daga manufar haramin shine an yi harami don a je a yi ibada a guje daga sako a guje daga kafirci da maguzanci da cutar da bayan Allah sai je nan wannan abubuwan a cikin harami wannan Allah yana matuƙa kyamai shi wa mubtagin fil islam sunnatul jahiliya da wanda ke cikin musulunci amma yana bin wasu al'adu na maguzanci al'adun shi duka na maguzawa ne gashi a cikin musulunci al'adun zamantakewar shi al'adar shi abincinsa bukukuwansa zantukan bakinsa suturarsa hulɗar shi da mutane ta zama ta maguzawa to wannan shi ma Allah na matuƙar kyamar shi wa mutlubun damin ri'in bi ghairi haqqin li yurika damahu da wanda ke neman jinin wani mutum dan kawai ya zubar da shi ba dan haƙƙinsa ba wanda yace wallahi in na ga wani sai na mai rauni wallahi sai na zubar da jinin wani wani wallahi sai na mishi rauni sai dai a rufe ni Allah na matuƙar kyamar irin wannan mugun magana da mutane suke Allah ya tsare mu almura al qasd na'am shine kamar da fasara karkacewa daga manufa wal udul an al haqq da tashi daga kan gaskiya wa maqsudu huna intihaku hurmatil haram sawa'un bi fi'l al ma'asi cin mutuncin harami ta hanyar sabo wa irtikabul kaba'ir da ainihin abkawa kaba'ira aw bi idha'in nas ko fitar da mutane aw qatlihim ko kashe su aw intihaki hurumatihim wa amnihim ko cin mutuncin alfarmarsu da amincinsu abu fi'il ma khassa Allahu al-haram bin nari anhu fihi ko aikata duk wani abu da aka haramta shi musamman a cikin harami min tahrimi qatl as-sayd wa abd ash-shadri kaman haramta kashe dabbar farauta ko tsige bishiya tsige wani ganye ko makamancin haka wani abu ba daka ko hatsin tuwa ma shi ma daga cikin abin da aka haramta a cikin harami ko أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة kaga sai manzon Allah ya bada labarin cewa waɗannan mutane guda uku Allah yana kyamar su fiye da kowa wa zalika li anna al-fasada abin da yasa haka ya kasance shine saboda ita barna in ma fi dini ko dai zama mutum yana barna ne a cikin addini wa in ma fi duniya ko kuma a cikin rayuwa fa ya zama fasadu duniya mafi girman barna a cikin duniyar nan qatlun nufusi bi ghairi al-haqq shine kashe rayuka ba tare da haƙƙi ba wa da haza kana akbar al-kaba'ir ba'd a'zami fasad ad-din ba ka ga mafi girman kabira daga cikin kaba'ir bayan kabira ta barna a addini annabi huwa kufur shine ne shine kashare kafirci shine barna ta kankat saboda barna ce mafi girma a cikin addini na baya da ita shine kisa shi kuma saboda shi kuma take barna mafi girma a cikin rayuwa wa amma fasadu dini fa nau'ani shi kuma barna a cikin addini kala biyu ne nau'un ya ta'allaqu bil amali wa nau'un ya ta'allaqu bi mahallil amal akwai nau'i na farko a cikin barna a cikin addini shine barnar da ake ta hanyar aikata wata barna ko kuma barnar da ake ta hanyar wurin da aka aikata barna fa amma al muta'alliqu bil amal fa huwa ibtigha'u sunatin jahiliyyah barna da ke da alaka da aiki shine mutum ya biye wata sunna ta jahiliya kamar da aka ambata hadis wa amma ma ya ta'allaqu bi mahallil amal abinda kuma ke da alaka da wurin aikin fal ilhad fil haram shine karkacewa daga alfarma haram da anna a'zama mahallil amal saboda mafiya daraja a cikin wuraren aikata aiki a duniyar nan alharam shine haramin makka wa intihaku hurmatil mahallil makani cin mutuncin wuri an azama min intihaki hurmatil mahallin zamani ya fi fiye da cin mutuncin zamani ma'ana yanzu akwai zamunna masu daraja akwai kuma wurare masu daraja wanda muke kafu da su a cikin wannan ma'adar ita na wannan a cikin muqaddima ibn al-qayyim ya magana akan waɗannan ka'idojin misali yanzu kwanaki goma na farkon zulhijja kwanakin ramadan wannan kwanaki ne masu alfarma kaga suna da hurma zamaniya ko sannan wuri kuma ka ɗauka kamar masallatai da kuma ainihin wato shi masallaci ne alfama ɗin bizzat su kuma suna da fallace ta lokaci ta wuri amin shine hurma makaniya to saban da mutum ya yi a cikin kwanakin goman ƙarshen farkon zulhijja ko a cikin kwanakin ramadan da zanubin da ya kai da iya irin wannan saban a wancan wurin an gane kuwa ƙarya da mutum zai yi a ramadan ƙarya ce kuma laifi ne amma da mutum zai yi ƙarya a makka a cikin kowane lokaci ne to zunubin shi ya fi zunubin wanda ya ƙarya a cikin ramadan saboda wancan ya inta hakin hurma ce makaniya wannan ya inta hakin hurma ne zamaniya hayaniya da mutane suke yi a ko'ina a kowane lokaci ba kyau amma yin ta a masallaci ya fi rashin kyau saboda masallaci da hurma makaniya wanda masallaci kuma bai da wannan hurma amma dai abin yana nan matsayin haramci shine abin da yake mana ishara a nan cewa abin da ya faru shine kasancewar انتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني ولهذا حرم من تناول المباحات da haka ya zama akwai abubuwan da ma halas ne amma aka haramta su a cikin harami na makka wa min as-saidi kaman farauta wan nabat da tsiro fil balad al-haram a gari mai alfarma ma lam yuharram mislihu fi shahr al-haram kaga wannan abubuwan ba haramta yin su a cikin watannin ba wanda yake cikin watannin haramci a wani gari daban zai iya yin waɗannan abubuwan matuƙa ya fita daga harami zai iya farauta zai iya tsintuwa zai iya tsinkan ganye amma in yana cikin harami ko da ba a watannin har alfarma bane to ba zai wannan abin ba tabbatar da cewa hurma makaniya ta fi hurma zamaniya kamar ka ce ita hurma makaniya mustamirra ce a duk lokacin da ka shiga wurin amma hurma zamaniya tana da hudud na iyakar zamanin wani hara kana sahihu anna hurmatul qital fil barr al haram baqiya wannan yake nuna cewa haramcin yin yaƙi a cikin ƙasar makka tana nan tabbatacciya har abada haramcin kisa kama balat alaihim nusus sahiha kamar yadda nasoshi masu inganci suka tabbatar da salafi shahr haram sabanin watanni masu alfarma su in ta kama ana yin yaƙi a cikin su falihaza wallahu a'lam zakara sallallahu alaihi wa ala alihi sallam al-ilhaba fil haram Allah shi ya sani wata wannan yasa manzon Allah ya ambaci karkata daga ƙa'idar rayuwa a cikin harami wabtira usunnatul jahiliya da kuma neman ainihin wato wata al'ada biyan wata al'ada ta jahiliya wal maqsud anna min ha'ula'i farasati cewa waɗannan guda uku manibtara fil islam sunnatan jahiliya wanda ya nemi wata tsari na jahiliya alhalin yana cikin musulunci fasawa'un qila متبع أو مبتدع شو wannan mai bi ne ko mai neman abu fa inna al-ibtida huwa talab ba man nema dai shine a talabu din wal irada da kuma nufatan abu fa kullu man arada fil islam an ya'mala bi shay'in mithl jahiliya da kharaf al-hadith duk wanda ya nufi a cikin musulmai bari ya aiki da wani abu na al'adun jahiliya a cikin musulunci to ya shiga cikin wannan abin da Allah yake kyama ya shiga ɗaya daga cikin mutane uku waɗanda Allah yake matukar kyamusu duk wanda zai ce shi musulmi ne amma kuma shi al'adunsu ba na musulmi ba kai ba ma yin al'adun ba yana nufatan yin al'adun da ba na musulmi ba samun a cikin yanayin cin abincin shi ne ko harshen shi ko suturarsa bukukuwansa zamantakewa tarayya tsakanin shi da al'umma halin zama tsakanin shi da iyalansa yanayin al'adun da yake rayuwa a kansu aƙidin da ya rike da tunanin da yake bi falsafar rayuwarsa ko menene idan dai ya zama cewa ya saki na musulunci ya kama na magubawa ko kuma na magubawan yana ba shi sha'awa yana ganin ina ma dai da zai samu yayi shi ne irada ko to wannan ya shiga cikin mutane uku da Allah yake matakar kyama jama'a kun ga wannan al'amari ba kankani bane ba babu shakka wannan katu kamar da muka sha faɗa tsumagiyar kan hanya ce faɗi yaro faɗi babba dole sai mun ningaye muna kallo muna ƙara duba abubuwan da muke na al'adu da ɗabi'u da halaye da har yare za a zo can gaba ba magana akan yare ma magana da yare harshen da mutum yake magana da shi dole sai ya guje wani maguzawa Allah ya tsare mu za mu ɗora nan insha Allah saboda ƙure lokaci sai Allah kan mako mai zuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum